tare da ya wahala ba ba tare da an gaya mai magana marar daɗi ba to yana samun ilimi ranar da hankaka ta yi hurhura wa ya taba ganin hurhura hankaka an gane hankakan na mai ci a kwakwakwa ko ya ce inda kan nemi ilimi baka sha wuya ba to ka samu ilimi ran da hankaka ta yi farin gashi ma'ana dai ba za ka taɓa samun karatu haka neman ilimi haka na ya gada abu na farko da nake so in kawo mana shine jama'a lalle da gaske karatu za mu yi muna son mu samu wa'inda sun jajirce da gaske karatu za su mu kuma za mu ba da gudunmuwa abinda allah ya taimaka muna idan muka yi haƙuri muka ɗauki wani lokaci za mu ga inda ba mu yi tsammanin mu kai ba mun kai don akwai da yawa suna karatu ne suna gana ai su ba malamai ba ne babu wanda ya fara karatu da sunan malam kana almajiri ne sai ga malantar ta amshe baka sani ba amma bai yiwa ka ga malanta ta amshe sai in kana da wasu abubuwan da za su taimaka ma na ilimi duk da kake son ka bayar da abu in baka da shi baka ba da shi baka ba da shi shi yasa muka so mu ware wannan darasi mu koyar da mutane wannan ilimi kuma mawaye wa mutane da kai su san cewa abin nan da ake faɗa game da waɗanda ilmoma ba haka ba ne a ce ilimin na hau wahala gare rikici gare babu wannan abun wani iri ne baki ne ko da ba ka san baki ne ba sai na ce ma baki ne ba ka daga ka san shi ba to haka ilimi yake duk abin da ba ka sani da aka ce ma wanga kaza ne inda ka gane shi da shi ne shi ba ba tambaya amma tsarin mu a makarantar nan shine banda retar inda ba ka san kana da uzuri mai karhi ba kakka yi retar ya kamata da an yi sallah ka zo a fara kana na ɗai kenan in son samu ne mutum shi sallan magariba a nan idan ko wani uzuri ya sa bai magariba a nan ba kafin dai wani lokaci a ce an fara karatu ya zama an fara karatu da don akwai darasin da in an ka fara ba da kai ba kafin a ƙare ka kama wani abu amma na akwai darussan da yawa da za mu fara in ba a fara da kai ba sai an ƙare ba gane komai ka yake nan zuwan ka bai yi ba kenan dole mutum shi kula da wannan sannan tsari na biyu allah shine shaida na ƙudurta a raina wannan darasi ko shekara nawa za mu yi za mu yi shi ne fi sabilillah to amma mutane sai an gasa an ba da dama wasu bance duka ba suna ganin abin sai a hankali shi sa ni karara yanzu duk wanda zai shiga inda ka san baka biyo kudin shiga ba to babu sunan kuma ba mu kumya ido mu ce ma wani kai hankuri ka kuma don rufe kofa zamu ne wani ga tagogi sun ishe mu za mu rufe da mun fara karatu in ya tsaya da mun shigo muka ga ɗalibanmu sun shigo ruhewa na zamani sai sadda muka tashi lokacin sallah ya yi mu yi sallah in akwai bukata a ƙara karatu sai mu ci gaba da karatunmu muna iya mu ƙara minti goma ko ashirin ko talatin da dai hali ya basuwa ta haka ranar laraban nan mu sadaukar da ita ga allah allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka mana sannan na biyu kuɗin makaranta za a biya za a biya kudin shekara ne kuma jama'in kun duba abin nan da za a bayar wallahi bai kai teleteman na fali ba fali in ta zoma a birkice kafin ka samu lahiya wallahi in ba sa'a ba sai ka kashe abin da za ka biya na a shekara ko bai kai amma wasu su ce wai alaga fata malam wallahi kudin da an kawada sun yi yawa karatu ba a samun shi kyauta don mun mu riga mun saba nan malamin da ya koyar da ni na hau mun zan kamar abokai amma da ya sami darasi sai ya sami shi karhe shidda littafin gar za mu karanta wala kullum ina jin zahin su kullum ni tuna sadda ni koyi su ina jin zahi saboda karhe shidda na sa ya sami duk sanyi tsakanin unguwanmu da tasu ta yi haro banda amma duk sanyi shidda can za ta yi kuma in zo shidda da minti bai sai shi ruhe sai in ya kare mu je mu yi hira amma nan nan ban shigo a shi kuma duk wata ina biyan jika takwas shekara nan za ka ga kaga kudi da yawa na ko kudi da yawa ne amma kaga mu ba mu so ma mu yi haka ba wallahi hawan ga kudi da mun ka aza ni dai a raina ban sa ran ma zan koyar da darasin nan in karbi kwandana ba wallahi ban sa raina ba amma lokacin da ni nazari ni ga wata hudu mu yi karatu ba kuma kowa ya shiru na ce to mutanen ga matakin da za mu ɗauka bari mu sa musu haraji na lahin da sun kai da haka kowa sai ya bi wannan kuɗin da haka wannan shi ne tsari da Allah kowa ya biya saboda mun san yadda yanayin gari yake mun sani ba kuɗi akwai ba da yawa yanayin sai a hankali shi yasa mun ka ba da uzuri na wata guda muka ce to kowa mun ba shi wata guda gaba ya biyo kuɗin shi in watan nan guda ya cika mutum bai biyo kuɗin shi ba ya san matakin da za a ɗauka kai ya ce an yi mai rashin kirki kai ce ashe malamin nan da naka ganin shi bai da kirki kakai mamaki ina rufewa an gane ko allah samu nasu ni kaga na san ɗalibai ku bari in ba ku tarihi ɗan kaɗan na san ɗalibai so da yawa kakai mamakin mutum don yana ɗalibinka ba a iya amfani da shi a faɗi maganganu na lalata ka ko na gyara ka kuma babu abin da ke kawo nan matsala sai kuɗi ne za ka karantar ka ci a biyu sai wani ya koma gehe yana tsegumi a ai malamin nan haraka ne kuɗi da shi ka za ka za ka to ana yin wani kuɗin da an ka samu ɗazu ismaila ya ce mai malam ga su ne ce wallahi mi zan yi da su kawai a je su in ni tunani akwai bukata a yi ban da bukatar su saboda mi saboda dai kawai a biya a san darajar karatu ne kaga sulaiman shine a shaida kudin da an ka biya na wanga shekara ni na ke tuna idan na kashe shekara talatin ciki ni ba kudi a gare ni ba wanda kudi wani bi wallahi yana zakwa an yi karatu wanda ko titi amma na san yin akwai abin da zan samu yau shi na zan samu sai na yi hidima ta na kare saboda mi kakka dogara da ɗalibai ka dogara da ɗalibai ka dogara da Allah shi yasa a cikin tsarin karantarwa na babu tsarin dogara da wani dole ka ga mun a yi mu'amala da shi ba ta na dogara da shi ba ne a'a mu'amala ce kiran na fahimci in mun yi ga harka da shi zan samu jika bai jika goma in mun ka yi ta ta ƙare in kama wani amma yan ka dawo zan can makaranta mu dawo mun karatu duka mu tsarkake zuciyarmu mu dan Allah Allah ya samu da shi wannan kenan eh yana tambaya ai an kabe na shekara yau shi abin ke kare yau muna wani wata ba watan sha ɗaya ba to yi an kabe kuma sai shekara mai zuwa ya kare sai an yi wata goma ba wai a hada bane a ce da an je hutu an ka dawo sai a ce shekara ta kare a ba wanda za a ci kudin shi a yi mai dabara a ce kudin ka sun kare kun ba su kare ba duk wanda ya biya za a rubuta a ajiye ne watan kaza an ka biya ba a kara kuma biyan kudin makaranta sai wannan watan ya zo ba a kare ba shi ne inda na fahimci tambayar ka tsarin yanzu ne za mu yi shi na farko dai za mu zo mun zaka za mu yi littafin na hau inda kun sai an ka ce farko ne ya yanayin ta karatu ne zai ba mu lokaci zai iya yiwa yanzu in farko ne mun kai minti goma sha biyar muna darasi sai mu sa wani minti goma sha biyar mun kai sai mu samu amma akwai lokacin da karatu zai yi nisa ma sai ga littafi guda yana bukatar minti talatin ko arba'in kaga shi ne zai duba a gane abin inda yanzu duk za mu yi mukaddima ina fahimci tambayar ka littafai hudu ne na ce a kawo nahul wade da a tuhfatu siniya suna na rubuta su duk
ga masu wata blogman da eh wannan wannan ma na rubuta mai shi yana ba kun gane da littafin albalagatul wadiha da wani littafi kuma durusu lugatul arabiya wan ganga sai mu sa tsari yadda za mu gaugata karatu mu ya tashi akwai inda za a faɗaɗa akwai inda za a taƙaita za mu iya ƙoƙari mu ga kowa ya gane inda baka gane ba sai kai tambaya insha Allah in dama ta ba mu mun yi littafi hudu ku kiyaye ko na mace ku tunatar da ni in dama ta ba mu mun yi littafi hudu fa ni'ima in dama ba ta ba mu ba karatun ya tsaya in mako ya zo sai a fara da wanda ba a yi ba in an yi shi sai a ɗauki sauran haka ya zama kowane littafi ba a ji shi yanzu bari ku gani misali annahu yau ba mu samu mu shiga darasin da wani abuwa da na ciro in kare mai so sai ya karba ya je ya amfani da shi na farko ilimin nahau ina son yi mana hida dan ka san abun da ma'anar shi ta kunsa abin da ake ni da an nahau shine misali kwatanci da hausa yan ce ka fassara ma'anar nahau kwatanci kun gane ko ko bangaranci kamar ka ce na hautu na hawaka na zo wajenka ko kuma muhammadu na hau ali muhammadu kamar aliyu ne kenan na hau kwatankuci misali shine na ina wanda abu ya samu wannan misali ya samu misali ne daga asalin wanda aka ba umarni ya yi rubutun na hau inda su larabawa a zamanin manzo Allah babu ilimin na hau kun gane ku a zamanin manzo Allah babu ilimin nahwu a zamanin sahabbai babu ilimin nahwu sai karshe karshe zamanin sayyidina aliyu tahiya ta yi tahiya musulunci yayi fadi musulmi sun shiga mutane sun shiga musulunci sai zaman to inda ba larabawa sun shiga musulunci kuma duk wanda ya shiga musulunci burin shi ya karatu menene qur'ani ya iya larabci to wajen koyon larabcin nan waɗanda sun ka shigo su suna yin shi da suka ga dama don su iya to sai zaman to ɗiyan larabawa ma da suka taso suna jin waɗin gana yi sai suna irin na wanga ba a san ba larabe na asali ba ba a san wanda ya koya ba sai zama larabci ya samu sakankancewa to shine dattijai da suka gano sai suka kai ma hukuma cewa ta kula fa in ba ta kula da wannan yare ba za a waye gari ɗayan larabawa ma sun taso ba su iya larabci ba kun gane to akwai wani ƙwararren malami ana ce da shi abul asadu du'uli da ya zo gurin sai da na aliyu ya kwatanta masa sai aliyu sai na aliyu ce da shi in hadal misal amshi wannan misali ka je ka yi ma mutane rubutu a kai to daga nan ne sai an ka ciro sun ilimin aka ce da shi na misali gane ko wanga misali kenan na biyu yan ka ce ilmi na nahawu a ma'ana a ilimin shi a matsayin shi na ilimi ma'ana ilimi ne da yake da wasu ka'idoji wanda da su ne ake gane halin kalma ta hanyar yi mata wasali kalmar larabci shi ilimin nahawu yana la'akari ne da wasali wasali kun gane ko wasalin kalma harafin ƙarshe wani wasali ya kamata a yi masa to ana gane kaka ina rubuta ma shi ina rubutawa an ga ina rubuta shi ma'ana yan ka tambaye ka ilimin nahawu ka yi bayanin ilimin nahawu sai ka ce ilimin nahawu wani ilimi ne da yake da wasu ƙa'idoji wanda da wa'annan ƙa'idoji ne ake gane halin wasalin harafin kalma na ƙarshe wanda in mutum ba yana da wannan ilimi bai gane ba yanzu kamar in ce ja a aliyu ya za mu fassara shi aliyu ya zo ya'un wani harafi wani wasali ta ɗauka dumma aliyu ko dumma ra'aitu aliyya ya'un wani wasali ta ɗauka mista nan ta ɗauki dumma mista nan ta ɗauki fasaha to inda za ka gane wannan ta hanyar sanin ilimin na hau inda mutum zai ce ra'aytu aliyu in kai nawa sai ka ce mai a'a ba haka ake cewa ba ana cewa aliya ne saboda kaza da kaza da kaza kamar da mu bayani an gane misali ko Allah ya samu dace sannan ina ne ake amfani da ilimin nahu ka san komai da inda ake amfani da shi idan idan kana da mota ana son ka koyi mota ina za a dabbaka ta ana shiga rami ne ko ana hawa hanya eh idan an yi sabon magi ana so a ɗabbaka shi yana da daɗi ka so ake ɗabbaka shi ko cikin tukunya sai cikin tukunya ko sannan aje yana da daɗi ko bai da to shi ma ilimin na hau inda ake ɗabbaka shi akan kalmomin larabci ne su larabawa suna ɗabbakawa ne a kalmomin yaransu ba ruwansu da yaranka kenan kai ma ba ruwanka da yaran wani in za ka koyi wannan akan kalmomin larabci ne za ka ɗabbaka ilimin nahu to yana da amfani mun kan kawo wannan sai mu ga inda za mu tsaya me amfanin da ya sa muke son mu ɗauki lokaci don mu koyi wannan darasi mana amfanin shi shine zai tsare harshenka daga yin kuskure wajen karatun littafin Allah da kuma fahimtar hadisin manzon Allah wanda da ƙur'ani da hadisi su ne asalin abubuwan da ake addini da su babu wani darasi da zai baka kariya daga fadawa kuskure a cikin ƙur'ani ko kuma hadisi sai na hau wani zaka ga karatu yake yi jikinka yana tsiga yana batawa yaya za a yi ka gane ta ilimin na hau ne yanzu in an ka karanta wani guri baka hardace shi ba karatunka bai kai can ba ya yi kuskure ciki kana ganewa to amma in ka fahimci ilimin na hau ko ba ka san fassara abin ba da an karanta za ka ji ba daidai na an kai kuma da za a tambaye ka za ka iya kawo dalilai sai ka ce nan an yi ruhu'a a ƙa'ida ta larabci ba ruhu'a ta annaba wasali bisa na an yi wasali bisa a ƙa'ida ta larabci ba wasali bisa ne ba wasali ƙasa ba wai sai ka san wasarar shi ba to ya aka kasan wannan saboda ta hanyar fahimtar wannan ilimin nawo kenan ashe duk mutumin da yake son ya kare kanshi daga fadawa kuskure a yare a qur'ani ya kare kansa fadawa kuskure a menene a hadisin manzon Allah to dole ya koyi ilimin nahwu Allah yana da amfani ko bai da amfani kenan ilimi ne mai daraja mai matsayi na gaskiya Allah ya samu dace sannan yana daga cikin ulumul arbiya larabci yana da ulum daban-daban na hau ɗaya ne daga cikin ilimin larabci yanzu idan mutum ya yi jami'a ba kun yana ce a takhassusi ba abin da ake ma takhassusi me ya karanta wani sai ya ce ma ya karanci shari'a ne wani sai ya ce ma shi ya karanci lugha ne me bambancin lugha da shari'a ana tare da ni in ka ce mutu yace ma ya karanci shari'a kenan ana buƙatar aji ya iya qur'ani ya iya hadisi aji ya iya aqida da sauransu kenan yanzu yana da takhassusi akan shari'a ya zama ya san fiqhul ibadat fiqhul mu'amalat fiqhul jinayat da sauransu wanda ya zo ya ce shi kuma lura na ya karanta to a cikin lura akwai fannoni daban-daban cikin lura akwai na hau fanni ne mai zaman kanshi cikin lura akwai sarf fanni ne mai zaman kansa cikin lura akwai balaga fanni ne mai zaman kansa cikin lura akwai adab fanni ne mai zaman kansa cikin lura akwai tarjama fanni ne mai zaman kansa cikin lura akwai tarbiyya fanni ne mai zaman kansa kenan suna nan daban-daban daban to shi na hau ɗaya ne daga cikin fannoni na lura kina ya ka ce ulumin lura sai ka ce daga ciki akwai na hau kina zai na tambayka cikin ulumin lura mai ka karanta sai ka ce ni na karanci na hau shi kunga ya ce ya karanci sal kunga ya ce ya karanci balaga wannan ya ce ya karanci arudi wannan ya ce ya karanci mantiki wannan ya ce ya karanta tarjama wancan ya ce ya karanci adab wance ya ce ya karanta tarihi kun gane misali ko kaga daban-daban ne kenan kenan ilimin lugha yana da yawa to mu cikin ilimin lugha muna son mu karanci balaga mu karanci sarfu mu karanci nahawu sannan mu karanci larabcin kansa abubuwa nawa za mu karanta kenan kenan wannan da aji aji ne na lugha ko bai zama ba kenan in muka sa mai sunan ajin lugha yayi yayi saboda za mu karanci wasu darussa daga cikin darussan lugha kenan an ka tambaye ka na hau a cikin wani bangare yake sai ka ce yana daga cikin bangaren ulumul lugha ulumul lugha na larabci Allah ya sa mu dace sannan tambaya ta gaba wane ne ya fara rubutu akan ilimin nahau inda mun ce ai da babu shi ko to wa ya fara rubutu akan kai kai wagga bar ta bar ta bare zauna ta ce an ruhe ta ne kamar kawon mai cire a shegurguwa ta wa ya fara rubutu akan ilimin nahau yanzu na yi bayani ne ce abul aswadu du'uli abul aswadu du'uli ko shi ya fara rubutu akan menene akan yaren akan abin nan akan nahau abul aswadu du'uli a ƙarƙashin umarnin sayyidina aliyu dan akwai mu'ad bin muslimin al-harra za mu zo bayani akan ilimin sarfu shi kuma shi ya fara rubutu akan ilimin sarfu amma malama sun ce akan ce abul aswad du'uli shi ya fara rubutu akan ilimin nahwu kamar yadda muka yi bayani a lokacin sayyidina aliyu wani gari ne yake kowa baki wani gari ne ya kowa cunkoso yanzu mu ɗauki misali nan nijar wani gari ne ya kowa haɗa na haɗa in ka yi najeriya wani gari ne ya zama haɗa na haɗa lagos ko to kowane ɓangare da nasu to kuma a wannan lokaci garin iraki ƙasar iraki ta zama haɗa na haɗa a wannan lokaci shi sai da na aliyu ya yi rayuwa a can ne to lokacin da baƙi na zuwa wanda ba larabawa ba inda sai ga mutum ja wanda suka yi aiki haji sun gani sai gan shi da kamar laraba sai kai mai larabci sai shi buɗe baki na kallon kami kacce wai shi ma son yake ya koya to sai da ta zama mahaɗa kowa ya zo yin larabci yake yi sai zaman to haɗe larabawa sun kama su ma shiga shi ne inda har yanzu har yanzu jamalin nasiri ya rubuta wani littafi wanda ya sami sunan alam hadarin islami mana duniyan zamaninmu na yau a ciki ya kawo bayanan illan da turawa suka yi ma larabawa kun san cewa a larabawa akwai waɗanda za su halukansu larabawa ne in wannan na magana wanga bai ji wanga bai ji akwai shi ko babu su shi yasa sun ka ƙirƙiro aniya za ga amiyyar misir ba irin amiyyar saudiya ba ce amiyyar saudiya ba irin ta iraq ba ce amiyyar iraq ba irin ta jordan ba ce kun san me hikimar wannan saboda a karya yaren larabaci a karya larabawa in ba dan allah ya kiyaye alkur'ani da kiyaye wansa ba da yau ba a larabaci a bayan duniya da ya kare yanzu kana iya ganin ba larabe uwa da uba amma in ka zo kana mai larabaci mai kyau sai shi yana kallon ka ba iya ba shi wancan ya to yanzu kai daga wanga larabci ba irin nashi ba yare guda kuke ba yare guda kuke shi yasa sai malamai suka kai musu na aliyu shawara ya ce to ya kamata a yi rubutu a kan ilimin nahawu don haɗiyar su zo su waye gari za su iya larabci allah ya samu dace menene hukuncin koyon ilimin nahawu me hukuncin koyon ilimin nahawu malamai sun yi bayani akan cewa fardu aini ne mai ma'ana fardu kifaya ne in wasu su koya sun ɗauke musu amma ku zamana a gari gaba ɗaya ba wanda ya iya ana ɓata alƙulari ta kun yi lahi kun saba wa Allah dole a samu wani sauransu yanzu kenan mu mun zo mun ka koya mun ɗauke ma wasu amma in mun ka ki koya mu kanmu to za mu haɗa cikin laifi dan za ya zama ana yin laifi kowa yana gani ya ƙi gyara Allah ya samu gyara Allah ta yi to yanzu ha akwai hadda ina ganin wanga muna rubuta shi ko kuma in ana gane rubutu na sai in bar wannan takarda sai a rubuta a amfana da ita sai yanzu in karanta mu cikin littattafan na ɗauko mana guda mu fara karanta wannan shi heda ce a kan ku buɗo na haulwa dai mutane da yawa ba su so shi ba ko ba so shi ba kawo yana isa wasu su duba na wani mu samu abin da muka samu shi kenan an samu an bude mawara bismillahir rahmanir rahim الجملة المفيدة مفارقة الجملة المفيدة مقدمة ومتألفة قال اسمع لا اقول عليه akwai abin rubutu kun yi tuya kun manta da albasa babu ta kudi babar muhara a bayyana da shi ba a ya gwada min shi waye aljumlatul mufida yanzu ga kadir nan kudi ba nan ga rectangle daga shi za mu karanta tukuna a'a ba na ka in bai da shi ka duba ƙasa kasa wasu ba su da kamin ƙwallo yawa na eh na an ga wajen ko aljumlatul mufida wanga za mu tsaya kan shi kun ga abin da mala ya ce al-jumlatul mufidatu a karanta mu je yanzu kallo ya komo na nan gaba ma'anar shi da wasa jumla mai amfani abinda ake nuhi da jumla mai amfani shine maganar da kai aka fahimci mai hankali ya yi ta akwai magana da mutum zai yi sunanta magana amma sai a ce wagga ba magana mai hankali ta ba ko ba gaba to su a larabawa in ka faɗi magana dubu in dai ba ta ba da wani ma'ana ba ba a ce mata magana mai amfani amma in kai magana ko ya kaɗanta ta ba da amfani sai a ce mata magana mai amfani shi yasa kenan a ilimi na nahau da kaji an ce aljumlatul mufida ana nufin jumlar da ta ba da ma'ana mai amfani shine ya fassara ne kenan wa- rubutun da annan fassara wannan nan in gane ko التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة تركيبي wanda yake amfanar da fa'ida cikakka shi ake ce ma jumla mufida menene abin da ake ce ma tarkibi abin da ake ce ma tarkibi daga rakiba ne rakiba ya hau kun gane ko yanzu wanga abu ai ta kaɗai ta yanzu ko in na hau mun game ko mu game ba ni ma yan da hula da ta hau ba an game ba yanzu ɗaya biyu nawa kenan uku ko inda wani abu zai hau sun zama nawa to haka kalma yanzu wagga- daga nan zuwa nan kalma nawa ne to in ka ƙara guda kamar ka azama wa ga ita ne sun zama nawa inda za ka ƙara sun zama nawa in sun kai miliyan duk da larabci ana ce mishi tarkibi kun gane ko kenan abin da ake nufi da tarkibi jerin kalmomi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yanzu in ka diba daga nan zuwa nan zuwa nan nan ga sai ka ce mai tarkib ban ji ba tarkibi to tarkibi kala kala ne yanzu nan mi ne hau kenan ni rakibtu tabul ko to nan kuma kalma ta hau kalma ko ba haka bane kenan wanga tarkibi ne na na menene na kalma kalma guda to in sun zama biyu sun zama uku ya zama jam'i ko bai zama ba ya zama kalimat ko kenan wannan tarkibul kalimat ne tarkibi ne na kalmomi an gane misali ko kenan at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamatan jerin kalmomi wanda zai ba da ma'ana cikakka musamman jumlatar mufida shi ake ce ma jumla mufida inda za a tambaye ka ma huwa jumlatul mufida amsa shine at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tamatan bakin nan shine amsa ma huwa jumlatul mufida ka ba da amsa duk inda ka tafi an ka zo ana magana akan jumla mufida sai ka ce a mu musa jumla mufida mana muna yi mu muku bayanin ta da Hausa muna yi mu muku bayanin ta da Larabci bayanin ta da Hausa shine abin da ake ne da jumla mufida shine bayani wanda ya bayar da amfani da Larabci kuma shine at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamma dama an gane wannan shine yace yusamma jumlatan mufida ana ce mai jumla mufida wa yusamma aidan kalama a karanta yanzu wa yusamma aidan kalaman kuma ana ce masa kalam a faɗi yanzu kun gane hikimar yanzu ga tambaya ma huwa mu zo a karanta min da ganin zuwa nan ban ji ba to kina amsa shine at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tama yanzu kun tambaye ni na bada amsa to ni ma bari in tambaye ku ma huwa al-jumlatul mufida kenan ina iya in tambaye ku ku bani amsa kuma kuna iya ku tambaye ni in ba ku amsa ko ba haka bane to babu laifi sai in yi haka yana karantuwa? to a karanta shi ban ji ba yanzu ba tambaya ce ta bi ba shi ma alkalam a tarkibun lari yufidu fa'idatan tamar kenan da jumla mufida da kalam duk abu gudana wasu malamai sun tashi rubutu sai su rubuta jumla mufida suna nuna alkalam wasu sai su sa jumlatul mufida kamar yadda za mu gani a cikin tofar suniya kenan inda zan zo in tambaye ka ma huwal kalam ma huwa jimlatul mufida kenan duk inda inda wannan larabci ne ma tambaya ga amsa inda wannan larabci ne ma tambaya ga amsa duka amsa guda ne ga abu da ya kamata mu kula da shi da hausa ne ce alkalam dan Allah me alkalam da hausa mu hausawa duk magana sunanta menene to su kuma larabci ba kowane magana suka ce ma kalam ba maganar da ta ba da amfani a gurinsu ita ce kalam amma maganar da ba ta da kai ba ta da cinai ba sunanta kalam ba a gurinsu an gane bambanci ko Allah ya samu dace to an gane wannan mu yi da sakaratun me gaba ya ci mana eh aljumlatul mufidatu ko qad tatarakkabu min kalimatayn a karanta yanzu kowa sai ya karanta wannan kwa aljumlatul mufidatu a karanta mu kad tatarakkabu an gashi ko kad tatarakkabu min kalimataini min kalimataini wa kad tatarakkabu min akthara min akthara ma'anar shi da hausa jumla mai amfani tana hawa ne daga kalma biyu ko sama da haka a larabci kalma guda ba a ce mata kalam kalma guda ba a ce mata jumla mufida dole sai ya zama biyu abin da ya sama shine ce aljumlatul mufida qad tatarakkabu min kalmatayn jumla mufida tana farawa ne da kalma biyu alal aqalli kenan mafi karanci ga misalai ka gane ya kawo misalai a karanta misalin harko ban ji ba an ga wajen ko to a karanta in ji ya yi ko albustanu jamilun gona yana da kyau albustanu jamilun gona yana da kyau an ga misalin ko ba gani ba to daga nan zuwa nan kalma ɗaya daga nan zuwa nan kalma biyu gaba ta hawa gaba shine ta tarakkabu kenan dara hawa da min kalmata ne kaga da kalmomi biyu ne ga su albastanu jamilin gona mai kyau bayani yawa gashin shi dama sai an yi can sannan a komo baya kun gane misali ko? shi yasa nake muku aikin da yake gare mu da yawa kun gawon gare da su ko rage yi ko amma ne mere ne idan ku da kan kuna za ku gane cewa ranar laraba ba tsakanin magariba da isha ta ne in san samu ne ba isha a ɗan gutsara mata wani kun kan misali ko
in muka yi guri za mu yi karatu da yawa inda yanzu kun gana hankalin mu ba mu da ɗaukar hankali kun ga wani ya shigo ne ba mu da ɗaukar hankali karatu ne da mu samu kenan in an ka hakuri yanzu wani da hankali kun gane ko ba gane ba to in ka gane mu dole za a yi haka za a gane shi ba wani abu ba a za a gane yanzu wani kila mu maimaita shi mu san ko so nawa bane kalmomi guda biyu ko min aktara kuma tana ginuwa ne daga kalmomi fiye da biyu kaga nan mun ka kalma guda biyu ga wani kalma nan mun ka ce ashamsu qali'atun ko a hasala min ashamsu rana tana fitowa kamar yana ce ma wani rana tana fitowa da Allah ana gane wannan ko ba a gane ya kenan jumla ce mufida kenan wannan jumla mufida ta tarakau min kalmatin to da yace waqad ta tarakau min akthara sai ka misali sai ce shamma ko rinka rike wa fassara fa nan yanzu kana doka kalmomin larabci na nan duka hadawa na za a yi me shamma ban ji ba a ya shinshina kun gane ko shinshinawa kamar yanzu in mutum ya sa turare kana son ka ce wani da Allah bari in shinshina da larabci a za ka ce da'ani ashum ashum da'ani ashum bari in shinshina ashum bari in shinshina to in ya shinshina ne sai ka ce shamma muhammadu kun fa kun gane misali ko to yanzu na daga ce shamma aliyu ali ya shinshi na wardatan kun gane warda mai wardatan turaren warde kun san akwai turare na warda ko babu akwai kuma bishiyar warde ko ban gane sunan shi da hausa ba akwai bishiyar warde tana na tabbata cike tsawo sosai ba ana yin turare da ita shi ta masu sayar turare sai a ce akwai turaren warde kenan warda ba turare ba hure ba ne bishiyar ta adda wannan sunan bishiyar kuri ba gani shamma kalma nawa ce daya aliyu kalma nawa wardatan kalma nawa kaga ya wuce biyu shine ta tare kawai min kalmatai ne wakar ta tare kawai mai akasara tana ginuwa da kalma biyu kuma tana ginuwa fiye da biyu ana iya ta biyu ana iya a yi uku ko ba haka ba ne amma ba a yi daya ba a yi daya ba a ce mata jumla sai dai a ce mata kalma kuma ba a ce mata kalam sai dai kalma guda ɗai mun gane wanga wanda duwar tambaya shi ka a wuce ka a ɗaga to ga wani misali nan a ƙara wani misali a ƙafa muhammadu zaharata an ga wajen a ƙafa muhammadu gashi a to lokacin sallah ya tashi za mu yi ko to yanzu dai eh kun su gayo bayanan ya ci wani lokaci ko ba ka ba eh ban je ba eh to sai gobe Allah kai mun sati mai zuwa a zo da wuri mun san abin da